بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana ta talata a ashirin ga watan Januwari 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muke yi na daura na na hau da muka sama da muke kanta littafin alwajis fi nahwi wa sarf jiya mun yi magana mun fara tattauna matsala ta matsaloli na nahawu game da fi'il mubari mun har mun mayi mun shiga ma wajen irabul fi'il mubari sai Allah sai mu tashi daga nan sai mu dan yi marajan abinda muka fara a baya kamar da aka sani fi'il mubari wani abu ne wanda yake yake nuni zuwa ga alhal ko al-istiqbal alhal shine alhadir a lokaci na yanzu ko kuma lokacin da ba wai lokacin da aka shuɗe ba lokacin yanzu ne ko lokacin da zai zo nan gaba abin da fi'il mazari yake nunawa kenan ya da wasu alamomi da ake sanin sa da su ko dai kace na aita ko anaitu daga kowane ana fada hamza wa nunun wa ta'un wa ya'un wannan sune alamomin su wannan alamomin hamza nan da ake magana alamomin fi'il mudari'i na da harufa ana maganan wanda suke nuni zuwa ga al-istiqbal ko al-hal ba wanda suke cikin jumlan bana kaman akala kamar riya jilisu kamar kamar ya isa kaga ya isa wani ya daga cikin cikin fi'ili ne akala shi ma hamza ce da cikin fi'ili to ba nan ba ana maganan harfa harafi guda hudu da ɗaya daga cikin guda hudu da ake ƙara ma fi'ili saboda ya fa'idan da istiqbal ko kuma alhal sai suka ce kuma ƙabiliya ta ya amshi lam in ka kawo aktubu ya aktubu na aktubu za ka iya samu shi lam aktu a wurin to inda yana karɓar lam to ya zama alama ce da ke fiye da tsari sannan kuma yana karɓar asiyin da saufa a tantisiya saufa aktu saufa ya aktu wannan su ne alamomi guda uku manya da da aka faɗa to abu ne kusan mun sani cewa fi'il mudari asalinsa shi mu'rab ne mu'rab ne sabanin ragowar fi'ilai guda biyu da ake da shi kusa ba da fi'ilai guda uku fi'ilu ba'dhin fi'ilu amrin da kuma fi'ilu mudari to fi'ilu mudari shi sabanin fi'ilu amrin shi mabni ne fi'ilu madhin mabni ne shi fi'ilu mudari mu'rab ne a asali in babu wani abin da wani abin da ya zo aiki a kansa amma yana juyewa ya zama ya ɗauki asalin ɗabi'a ta sauran 'yan uwansa idan aka samu wasu dalilai daga kamar haka dalilai na farko shine a yi bina'in sha'adar sukun wannan yakan faru ne idan ya haɗu da nunin niswa sai ya zama kamar ya biribina ya shiribina sai ce ta wannan ya shirib kaga ayi mishi mabrimun ne ala sukun ba ka ce mabrimun ala jazmi ba dan ba jazma bane wannan sukuni ne saboda litisalihi bi nuni an-niswa sai kuma mabni al fathi shine idan ya hali da nunu tawkid wala takunanna min al-mumtarin wala takunan sai zama saboda ya hali da nunu tawkid a takuni ne asali takunu takunu sai zama an hada shi da nunu tawkid sai zama takunanna sai zama ya zama mabni ala al-fathi fakati ala an-nasbi ala al-fathi zaka faɗa mishi haka sai kaga asali ya kudu sai na na takiri to da aka hada su sai zama wannan dalilin ya sanya shi wannan nunu din nan na karshe an canza shi daga wasali dhamma yanzu ya dauki wasali sama fatha a yace wannan hukuncin hukuncin cewa wato za a yi za a yi fi'il mudari zama mabniun al fathi in ya hada nunun nunun tawkidi idan bai haɗu da fasil ba ko alfarik ku gani kaga wannan in ka ce an gan shi kurkuru aka ya kunu zaidun في البيت قال kaga wannan ai ya kuna mafil mudari marfu'un bil damma to sai ka zo kake son ka ƙara mishi nuni taucidi wanda shi nuni taucidi shi yana karfa zance ne lallai tabbas sai ka ce to ya ku to mujarrad ya haɗu da wannan to wannan dole ya zama wannan damman kamar da shi ya zama fata mabni ne kuma ya kunanna zaidun fil bait to amma suke cewa sabo nunin dinnan ya zama mabniun alal fathi litisalihi bi nun tawkid zai haka zai samu ne in ya zama ittisal al ittisal bi nun tawkid kana mubasharatan amma in fasala bainahuma fasilun aw fariqun fa innahu yakunu mu'raban fala yakunu mabniya a lokacin zai zama za a mishi zai zama ya zama ya dawo mu'rab ɗinsa za a mishi da irabi da irabi irin na af'alul khamsa na yaf'alani kaf'alani an fahimta me da irabi na na af'alul khamsa eh turfa'u bin nun wa tunsabu wa tujaru bi hadfiha to wannan shine shine da irabi da irabi af'alul khamsa yaf'alani kaf'alani yaf'aluna taf'aluna sai kuma taf'alina wannan da irabin shi za a koma a koma ana yin sa gashi na sun kawo misalai suka ce kamar la yadribani la tabayani la tashribani akwai idan kaga anan ya kawo alif litinaini ga wawu jama'a yadribunna yashribunna sannan kuma ya kawo yawul mukhataba na la tashribinna la tadribinna idan ku lura anan akwai wasu abubuwa da wataƙila ya kamata a albar da su fasil ɗin nan da suka zo masu kuma ɗan daga rubutawa da Allah malama don da ɗan mutum da shi akan gida rai rubutu sosai haka ne ya wata a kusa ko ba ku gani ba an matsa da shi ya wata ya yi ya yi ya yi ai alfasil ɗin ga afalul khamsa لا يفعل يفعلان na fara bishiyar da kana ni da kamanta ne wallahi ina da kyau sai da shi ma dade ba sani ba ko ya fa'alani ta fa'alani a ga wannan alifin tunayin ne sai ka kawo يف يفعلون تفعلون sai kuma ka kawo tafalina wannan afalin hafa sun cika sai muka ce su a hukuncinsu wannan in sun zo a wajen rufa'a ne to subutun nun inna in sun zo a wajen nasuba ne ko wajen jarra hatsun nun to wannan ka'idan haka yake shi ma a wajen idan ta sala bi fasilin shi nunin nunin wato fi'il mudari in ya haɗu da fasil ɗinsa to shi akwai a nan akwai ɗan abin da ya fata ba in ya haɗu da misali alifin sinain haka yi zama taktuba to na jin kudu ku rubuta zai yi ba kaga in ka ce misali taktubani taktubani ko kuma ka ce taktubunna yawa in ka ce taktubunna kaga ai ya shi taktubunna ya zai da wasali ya shi sai da zai ya zo yana da ma taktubani ya zo yana da wannan yana da bamma shi ma afon yana da yana da fata eh amma za mu yi magana kan wannan in ka ce taktubina shi ma kaga babu ya zai da wasu likasa yawwa to shi waɗannan su da ake kiransu fawasil fawasilu da suke allazi allati allati tafsilu baina fi'il mubari wa nun tawkid to ina ganin bari mu faɗe sai ku sai ku same shi in ba ka bana din ba zai bata wani lokaci da rubutu sai mu ce mu fara da taktubunna yaktubunna yadribunna yashrabunna آه. فها هنا تكتبن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال شيني تنقى تنقى بيفدا من أبا والواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل bari mu gama sai mu sai mu sai mu bayani amma taktuban taktubani bi alf al-ithnayn fa asluhu taktubaninna تكتبانن فأصله تكتبانن فالنون الأولى هي نون الأفعال الخمسة هي نون الأفعال الخمسة والمشدد والمشددة هي توكيدية فاجتمع وتوالى ثلاث نونات آه، نعم ثلاث نونات فأحدثت ثقلا فحذف نون الخمسة وبقيت التوكيد وحركت بالكسر abinda muke faɗa nan in kun lura a nan taktubunna يضربن يشربن باء na wato shi wato inda za ka ga alamun fi'il mubari'i sai aka mishi bamba me yasa aka mishi bamba ba a kawo mishi wannan wawu tunda ai bamiri bamiri ne na wawu jama'a aure ba a kawo mishi wawu jama'an sa ba to shine ake cewa alama dai ta rufa'an sa shine wannan nunin da aka share alama ta rufa'an sa shine wato annunul mahbufa wanda yake an share ta ne saboda tawalul amsal saboda kinnai da suka tare a waje daya shi kuma kusan ka'ida larabci kun dai kinnai suka tare a waje daya to aka rage wasu ita alwawul jama'a an share ta saboda intiqal sakinai ne ita ce kuma fa'ida aura taktubunna ai wannan taktub wannan bamban in aka ishba'i ta zata tatawalladu minha tatawalladu minha alwawu to kaga ita ce kuma fa'ilin shi kuma shi kuma wannan shi asalin ita ce dama fi ma'alli rafi fa'ida ita ce fa'idi wani wawu jama'a da su kuma sauran wannan me ake ce musu an share su an share wawu jama'a saboda ka a samu ita za'u sake da nisi yawa aura sai zan lalata tun da ai kaga ga nunu tafi ta zo nunu tafi da ai tana da ai kana ma ka san nunani a ciki nunu ne guda biyu nunin ne guda biyu a wuri ɗaya ga nunin ga kuma jama'a ga jama'a ita kanta kuma sakina ce jama'a to kaga sai an halu tawalil amsal da kuma wato tawalil sakinat to da aka cire da aka cire kuma sai ya zama ya zama taktubunna ya zama yadribunna yashribunna haka to shi ma haka taktubani shi kuma bambanci ya dan bambanci da su wawu jama'a shi asali taktubaninna ai haka yake taktuba ai taktubani taktubani ya akulani ya tashajarani ba akwai nunin nunin nan ba to ai akwai nunin nan to yanzu ka ga nunin ita ta asalin af'alul khamsan ta sannan kuma ga kuma nunin tawkidi guda biyu wanda in ka hada nunin tawkidi da ba su nunin ce guda biyu kaga an sami nunin nunin nunin to wannan ya haifar da fiqal kuma nauyi a baki taktubaninna saboda haka suke cewa to sai a share nunin khamsa ne ita nunin tawkidi ta ta zama tana nan amma ita ma za a rage mata karfi kuma ba ta mutu da wasu lisa ba ta mutu da wasu likasa sai ce ba shi ba nun tafi ne kace la yadri banna sai ce la yadri banni la yadri banni haka za ka faɗi shi yawwa wannan kusan su ne shi ne abin da suke ta suke ta san a fahimta a nan sai dai a nan me ya sanya shi la yadri banni shi ba ya zama shi ne nasa limaza halafna ba wa jama'a wa ya al-mukhataba ولم تحذف ألف الاثنين أنا كل رأي كذا لتركبن لتضربن أن شاري وأن ياء المخاطبة لتضربن لأسلي to me aka share su amma su alful sunainin su aka shi aka bar su suka ce saboda in ba haka ba za su za a samu istibati da mufrad za su hade su da mufrad din wannan ta'alili da amma laraba dai ba su sharewa kawai in ka dauka laraba ba su sharewa shikenan mu huta amma in ka son kai ta'alili kai takalidi dole to zai istibati da mufrad shi kuma wannan ma'anar da ake son a samu na alifinai musannan babu to sai aka dole a dawo da shi in aka dawo da shi sai a bar alif sai zama nuni ita kuma a mata kasara wanda za ta kamar ishara ce zuwa ga abin da ka ci ka kai zuwa gare shi yawwa to sai zama la me yake la yabri bani la tubayi ani la tashri bani Allah ta an fahimta ya fito fili masha Allah kun san shi har ma da ta'azzud al-fiqh al-asali lafazin ne na mantiki in suka ce at-ta'azzur salifa al-istihala in suka ce attiqal suna nufin wato abin da zai iya yiwa amma da wahala to su at-ta'azzur galibi kaga ai inda nahu ne inna ma yantajiqu wasf at-ta'azzur ala al-alif ai a cikin harfin illa da muke da shi dan shi ne ai kwata kwata ba za ka shi iya zo ne kawai ba zai ba zai taba daukan wani abu aka san abin da ka sani shi akai ba ko a fi'ili ko a suna mustafa sa'a yas'a yarda ai ba canjawa shi su kuma asiqal in kana son ka matsa za ka iya matsawa wawun da yawo za ka cewa lan tasfu ko lan tasfuwa to kaga shi ya dan sanya al'amari wani lokaci ka dan lauyi hakan an matsa masa to wannan shine at-ta'addu asiqal to sai yanzu sai mu shiga i'rabu al-fi'l al-mudari'i ai na san wannan da yafi san an fahimce shi tawalli amsal kuma gashi nan za mu zo mu ya sake mana bayanin sa a gaba yarfa'u al-fi'l al-mudari'i lafzan yarfa'u al-fi'l al-mudari'i lafzan aw taqdiran aw mahalla wala hali guda uku duka fi'l la ya tsanci kansa yadda zan marfu'un ne bil dhamma ko dai lafzan shine bil dhamma zahira ko taqdiran a taqdiri in ba zai yi ba aw mahallan ko zama fi mahalli amma ba shine zo da da dhamman ba وذلك اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم اذا بيسمونا عامل بدي ايكي اكنسا كما عامل نصب عامل نصب كو عامل جزم التالي نحن لا نرهب الموت قال بابا ابن ده يسو بابا ابن لا نرهب الموت يعني فعل مضارع هنا مجرد مجرد اد العوامل طبعا هذا ما نرهب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره انتما تزرعان الحقل فتزرعان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون kaga yanzu gashi wannan subutun in ta tabbata amma a can kaga ai shi wannan an share shi saboda wannan nuna da tafi ta shiga الله يرضى عن المؤمنين فيرضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهوره ماذا؟ التعبد أيالف ليه؟ منع من ظهوره التعذر مكتي التعذر معناه الاستحالة وهو في الألف دائما أبدا والثقل في الياء والواو في الواو والياء يهو فالتعبد معناه الاستعانه ko a ko yanzu kake katu musamman katil da bai da ibn taymiya kaji yana cewa fa hadha ashbahu fa hadha imma muta'azziran wa imma muta'assiran to in yace muta'assiran yana nufin wanda yake zai iya yiwa amma da kyar muta'azziran ma ba zai yi ba wannan usulubi ne kwarai da gaske ko imma imma muta'azzira aw muta'assiran inda yin taimiya bala ce tallahi la taqulan lil haqq fa taqulan li fi'l mudari'i marfu'un bi taqdir thubut an-nun al-mahdhufa li tawali al-amthal idan ne tawali al-amthal nan la taqulan ni la taq ay nun nun la farwa ko nun nun al-khamsa aw kuma nun nunani al-mushaddatan kaga ai akwai tawali al-amthal saboda haka to dole za a share daya sai a takadirin subutun nun din al-mahab an share amma za a takadiri an share ne saboda aka share shine li tawalil amsal sai hal targhabanna fi qawli al-haqq ya khalid fatarghabanna fi'l mudari mabni ala al-fath fi mahall raf'i aga wannan fi mahall raf'in ne tunda tunda ai targhab ya kamata kuma mufrad ne targhab ya kamata fatarghabu amma nun ita kuma ba ba ba a samu janasa ba inda inda ake bukata ko dai haka yarabawa ke faɗa ko da yayi la yayi yayi wala yayi fatar ka fatar ka bunna muka ce fatar ka bunna kuma zai zama ya hade da shi da wawul jama'a yawwa saboda kaga za ka mai iltibas kamar dai shi ma wannan wanda muka ce shi alful sunaini an bashi kai la yalta bisa bil mufrad to shi ma wannan tarka banna na mufrad an mushi sai sama kai la yalta bisa bil wawul jama'a eh wannan shine wannan al-ahwad ma ya zama shine tahrijin sosai ya zama ta'alil to kaga wannan fi mahallin ne ai ba wai kaga ba fa innahu ma ka ma kana mu'raban bal kana mabniyan ala al-fath litisalihi bi nun at-tawkid to yanzu mu shiga cikin nawasib dama ya ce fi'il mudari inna ma yakunu mu'raban ma lam yasbiqhu awamilu nasbin أو ما لم تسبقه عوامل نصب أو عوامل جزم to yanzu zai zai gaya maka awamil nasb din su in suka zo ga suke kara fi'il mudari ya canza shi al-huruf allati tansibu al-fi'l al-mudari hiya lan wa kai wa idan wa an shine fadai lan kai idan an mu can muka ce allan idan kai da abu ɗaya ne a su waɗannan idan suka zo asali ya kulu ya durusu ya zahabu amma idan lan ta durusa ya zama lan azhaba lan ya zahaba lan ya durusa lan ya akula kaga ta canza kenan ta tsikare shi ta motsa shi ya motsu da motsuwan lan din da zuwan lan din to wannan shine amil dama in ya rudu in ya tsikara abu to zai canza shi eh to shi lan da idan da an da kai in suka tafafa ilmu bari a gaba to suna canza shi ne suna canza shi ne sai su zama sun sababa mashi mene sun sababa mashi nasu ba yana awamilu da wasu fi'il mubadi lan lan abin da take nufi shine lan nafi take yi wannan bil ijma lan nafi take yi tana shara tana kora abu ne in ka ce babu ba zai yi kaza ka hure shi to shine lan ta da sauran yan uwa kamar la kamar lam kamar lamma kamar da sauransu kamar ma duka lafiya ne suna share a abubuwa ne amma malamai sun yi ta magana akan ita katalan din ma asali ta wannan harafi ne masif ko murakkab suka ce masif almun a mandiki an ce maka wannan ilimi ya inda bai shiga ba in suka ce masif shi ne abinda da turanci muke cewa simple in suka ce murakkab shine complex basir shi ne wanda yake shi kawai yana nan a halinsa ne da asali babu abin da canza shi murakkab to wani abu ya dan ya haɗe an samu wani complexity wani abu ya haɗe wani abu haka kamar ruwan da muke sha ai ba basir bane ruwan da muke sha a kimiyya ai ba basir bane haɗuwa da yau abubuwa da oxygen ne da hydrogen ko suka haɗu kaga shi complex ne wannan to wannan shine suke ya murakkab a mantiki kuma kuma sanin a ilimi shi ba basir shine kawai ka samu mujarradin oxygen a wuri daya to shi to kaga yana shine basit to shi ma anan nan sai suka sabani akan cewa lan basit ne ko murakkab ne a larabce asali kun san ba laraba duk laraba ba su kasara wannan abubuwa ba ya wanda za su tana dama su ne wanda suka yi lafiya baya eh ba su mu zan hausa ba za mu tattaunawa mu ce wannan kalma asalin ta hausa kalma ce daya ko kuma a hada ka aka yi mu ba za mu za mu tattauna wannan ba mu dai mun san kawai ga yadda muke faɗin ta kawai to shi suke cewa akwai masu cewa wannan murakkaba ce min la wa an la an nafiya da an la an nafiya da an wannan sai ya zama la wannan shi alifun na ladin aka cire shi shi ma wannan hamzan na annun aka cire shi zama lan aka wannan takhfifa haka suka fada wannan wannan dai gaskiya wannan shi wasu kace kashe ta iltiqai saki ne wannan wasu daga cikin malamai haka suka fada al-khalil ibn amr al-farahili to al-kisai haka suke fada cewa wannan la lan murakkabun min lawa'an amma al-jumhur sun saba musu sai ma wani ma almajirin akallin ya saba da ta shi ne bai gamsu ba saboda mai saboda al'asu da adamu adamu tartib ai al'asu da adamu tartib fala ya sare ila tartib illa bi dalil ba zuwa ce kaza murakkab ne sai da dalili to in babu dalili kuma al'asu da adamu tartib wanda kuma wannan magana ta shi tafi tafi tafi wannan alfarra ba shi cewa yake ba ladin asalinta lafi ba kida asali lafi kawai daga bayan yarba suka mai ta suka canza ta suka mai ta lan amma duk wannan al'asul dai lan kawai harafin larabci ne kawai amma abinda ma ni ya dame ni shine mu tattauna akan ita ma'ananta kusan akwai abinda mu sanda muke kara- muke kanta na walwa idan malaman mu sun tafi akan lan ta'kiyin ta ta'bidiyya ce har abada in ka ce lan ati kamar ka ce har abada ba zan zo ba duk aka muka riga amfani da shi a larabci lokacin da muke sakar da bitali gaskiya na ce sai ba mu ba mu samu wani sabon ilimi ba sai kyan wani akwai malamin mu ah, ina tsammanin ah, kamar malam mundir ne ya zo ya yi mana wannan jawabin cewa ka- ba haka abin yake ba wannan abin da muka tafi ah, ma daraja alaihi kathirun min nuhat min anna lan ko kathirun min mashayikhina ba kathirun min nuhat ba kathirun min mashayikhina waqta idin faqad daraju ala anna lan nafiha للتعبيد to wannan kuma gaskiya ba ba daidai bane ana cewa wanda ya ya ya dauki wanda ra'ayin da tsauri kuma ya yada tsaurin la a wurin masu ilimin larabci ne a zamakshari zamakshari wannan mai alkashaf din ba mu'tazile ne Eh, aqida dai ba shi da aqidar kirki sannan kuma amma alkashaf dai malamai suna dubawa saboda larabcin da ke ciki kuma a yanzu ma ana ta aiki akan abin da ke ciki ne saboda zai wuya ka shiga cikin wannan littafi bai bai bai bai sa ka bace ba domin yadda duk inda ya kisa da wani dama ya saka ɗaya wani ra'ayi na isra'ila sai ya saka da a ciki Eh, isa malamai ke jin tsoron aje a duba malam mu da yawa sun hana mu duba duba littafin nan ni kai na bara ne na taɓa duba littafin nan abin da ya kai shafi goma saboda wato kai kafa kafa an ce an ce ba ka sanin yadda lokacin da ke saka maka itizalin tun daga masu ya fara suna- suna da itizalin sa da ya dage ce wannan ta musahaba ce bawo nan ka ce ba ta musahaba ce ba laifi ba ne a da hau da amma shi a lokacin sai da ya shigar da wannan akidar ta shigar itizal a wurin yace ba ba liste ba ta liste ana ba shi ba ran ta da ta da tsawo Ah, kamar a tafsiri na zama da madan tattauna da abubakar wancan wannan a takaice shi ma to mu kan a yanzu ma ba wai zuwa muke muna duwa ba galibin ku duwa aikin da malamai ke yi suka yi akan akan wannan littafin har yanzu yana bukatar aiki saboda har yanzu an kasa wadatuwa ga littafin a bar littafin to larabci da ke ciki kamar littafin albayan wa tabayin na aljahir ne rika kamba mota zire ne muka ce da sai a kimura kidansa shine yana jin cewa ba shi mutum zai iya zama da hankalinsa kawai ya je ta tunani ta tunani ya bar addinin musulunci take zuwa ga addini wani kishin addinin musulunci amma amma ga shi an kasa wadatuwa a bar shi a idon balaga saboda abin da yake da shi a wannan amma wasu ma kashi su aka yi kamar ibn al-muqaffa shi wasu shi ga an ma tuhuce shi da zandaka amma ga shi manyan malamai ne a bangaren su to galibi irin wannan ina nuna maka cewa to ya kamata mutane su zage dantse a zage dantse a karatu yadda za a zama abinda ke madda ilmiyar ke ce wata littafin wani ya je mutu da yare na sunna Eh, galibi su siba wai su alkhalil su alkisa'i duk manyan malamai ne na sunna ba su da matsaloli to amma kuma an samu wanda suke su kuma sun fadararru suka ma duk su ne sanadiyar fassara wasu abubuwa na ilmuka na wanda yake ba a sassa ake ba sai ruwa daga baya shine ga an fasara wasu dare dubu da daya da sauran tafsirin faɗi ana ba tsaba ce littafin littafin Hausa duk galibi littafin Farisa da aka je aka aka fasara mana Allah ya kyauta so al- eh, malamai sun masa sun masa raddi sosai akan wannan suka ce kwata kwata ba zai yi ba Ah, ibn malik ya ce marra an nafiya bilan mu'abbada fa qawluhu rudud wa khilafu ubudah yace duk wanda ke cewa lan ta'abi zaki har abada to wannan ka yi wuri da magana sa maka sabanin haka ni shi zaka dauka sabanin haka shi zaka dauka to amma ka akwai ta su malamai na musulunci na sunna galibi wanda kuma suka tabi'i sun yi saɓani akan to lan din a yanzu in mun yarda cewa nafi ne lil istiqbal nafi ne lil istiqbal kaga lan nafi ne amma nafi ta na abin da faru a ba- a baya in ta shiga cikin ibn ta mai da shi ma bi ne lam ya'kul ay lam ya'kul fi sabiqan ila yace yanzu abinci ne ka zo ka ce wanda ce abinci a nan lam yakul ta'amukum ma'anahu lam yakul sabiqan wa qad yakul al'an wa qad yakul lahiqan walakin fi sabiq lam yakul kaga ashe tana kowar abin da ke na baya ne amma in ka zo ka ce a dakhala zaidun albayta wa lamma yakul ta'amahu ya shigo bai ce za ci abincinsa ba a yanzu zai iya ci nan gaba a yanzu lamma tana kowar na yanzu ne shi kuma ita kuma lan tana kowar istiqbal ne kaga wannan shi da an raba kenan to amma istiqbal ɗinta ita tana korewa ne na wato nan ga ta ta'kidi da tabbatarwa lalle ba zai ci ba ko ko mutlaqun nafi ne kamar la ko san la ita ce ita ce daga cikin nafiya ita ce abafun nafiya la inda da kai garin da kuma ita ce ma ta fi a ci- ta fi kama da lamu listi da ita ma ta yanda wani lokaci ita ma ta da aiki ita ta kalamu humala ce eh to shi ma dai malamai sun ibn hisham da sauransu zaka sun yi sabani akan abin nan abin da dai ya fi kamsuwa da shi shine lan gaskiya nafi ne limutlaq istiqbal amma dai kamar ta fuskar dilaya ta fi lan karfi saboda me saboda ai lan da ta ma tana aiki yanzu ita amila ce ita kuma wata muhimmala ce gai ma'amila ba ta aiki saboda haka ta fi ta karfi kuma an taba a cikin kalma a cikin yare kuma ya fi in ka ce lan ya ce ba je dake da la ya ce ba lan huwa ash wato kamar ya fi kamata ya zama ya fi karfi karfi ko mai wani littafin da na duba shi ma shi Muhammad Ahmad Marjan shi ma haka ya faɗa ya ce da ta'kid ne amma kuma da ta'kid ba za a iya saka lokaci ɗaya ba kai tsaye ba sai dai illa min min haythu nisbatuha bila amma ba haka ba ita ma mutlaqun nafi ne to Allahu a'lam daga cikin hujjaji da suke kawowa cewa lan din ba ta fa'idantar da abadiyya shine fadin sa lan nabra alaihi akifina ta ja ilaina to kaga to dan me za a yi ce kuma sai ya dawo in ya dawo kaga ai ta kulle cewa sai har abada kenan tun daga shi har an yi togaciya da in ya dawo kace kace lan ajlisa hatta yajlisa fulan lan ajlisa ta yajlisa zaidu ba zan zauna ba har sai zaidu ya zauna ba shi ka kawo togaciya da cewa sai zaman shi ne dalilin zaman ka ba shi kaga ba har abada bane za ka dalilin istiqbal ne wannan shine al'asr to mu daidai wannan abubuwa ne masu yawa dai لطائف نيدي ده فوائد سكتي لن هي حرف حرف ينفي وقوع الفعل في المستقبل ولا ابدا فدا شيء اصلا ابدا العرب العرب سكون سكي اجماعي اكاي العرب هو تاكيد مؤكدات هو مؤكدات ولا لا اكو سبب غسيا كقوله تعالى كما فدا قال تعالى لن نبرح عليك عاكفين حتى يرجع الينا موسى نبرأ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون falan ba za ku samu wato ai nagarta ba har sai sun kunce da abin da kuke kuke so kaga lan harfu nafi wa nasbin wa istiqbal wa tanalu fi'l mudari'i mansub bi lan wa alamatu nasbihi harfun nun harfun nun asan tanalu ne ai ko eh kamar da aka sani a fa'alul khamsa dai to wani ai shi kenan kamar mun gaba shi da lan duk wasu abin da ka faɗa mun faɗa akwai abin da wanda bai gane wani abu na lalan ba lalle ba ta da matsala kawai da ba rigicin rigimanta shi ne a wannan ma'ananta din nan da ake ta sabani tsakanin malamai wannan wannan a lokacin da mun ta ta taburawa to amma dai gaskiya al-sahih harf inda ma hiya nafita lil istiqbal faqat wa qad takunu wa qad tata'allaqu ma'aha qarina tawkidiyya وقد لا تتعلق معها قرينة توكيدية قوي مطلق النفي وانا شيء أثناء أي كتاب تسي إذن إذن كو دابا تي لن وكي وإذن وأن تشي فارك أو لن إن يكاو إذن إذن حرف جواب وجزاء واستقبال لكن انت حرف جواب وجزاء أما كنت أرى واستقبال شيء ما استقبال إني استقبال إني طب إن يذو بيزم استقبال فبيزم ناصب بقى in ya zama halan ya zama hadir lil hadir idan ya zama lil hadir to bai zama bai aiki la yakunu amila wa ina ma ya'malu idza tadammana ma'na al istiqbal yau to wannan harfu jawabin ne wa jaza'in wa istiqbal wannan duk abin da suka ya faɗan nan biya da mafhumi duk in ba sami jawab in ba sami jaza'in ba sami istiqbal ba zai aiki ba wannan shi abin da shine idan idan ba wai baya zuwa ne ba wai wannan sharadin da aka faɗa ba a samun ikhtilal bane na'am qad takhtallu hadhihi al-dawamir walakin mata ikhtalat dawamir fa innahu la ya'mal bal yakunu muhmal an fahimta shi wannan harafi da sai yau mata ta'akhkhar an al-fi'l aw lam yakun ma'aha fi'l fala 'amala laha ba ta da aiki ba ta da aiki mutakar ta yi ta'akhuri ta jinkita daga fi'ilinta ko kuma ya zama ba ta da fi'ili takan bi wani lokaci ba ta da fi'ili to ga wannan ba ta da aiki da wani lokaci kuma akan kawo nunun ce idan kamar da ku gani anan wani lokaci kuma akan in kawo nunu a ce a mushi ban mata ban mata ne fatata ne kawai a mushi tanwini ce idan duk shine dai kar kaza abu ne kawai yace wa tawsibu al-fi'l al-mudari bi thalathati shuru ita idan tana yi ma fi'il mudari nasba ne da shar'i guda uku in aka ba samu wani shar'i ba to ba ta aiki ba in ba kamar nishan nan ba za ta yi aiki ba wannan guda uku su ne manya da aka kawo an yakuna al-fi'l mudari'i ba'daha mustaqbilan ya zama fi'il mudari'i ma'anansa yana daukan ma'ana ne na istiqbali abin da bai zo nan gaba ba abin da ake ciki a yanzu ba kusa fi'il mudari'i dama imma an yakuna fil hadir wa imma fil mustaqbal to shi ya zama fi'il mudari'i din yana fa'idanta abin da bai zo nan gaba ne ay yufidu lima ya'ti mustaqbalan an fahimta fa idza kana halan ay hadiran wajaba rafahu in ya zama yana nuni zuwa ga halin da ake ciki a yanzu ne to dole sai ai mishi rufa'a sannan idan ba ta aiki ba idan ta zama muhimmala ba ta da aiki misal misal an yuqal ana ahrimu khalidan ni ko ina gima makhalik fa ta qulu tace idan tasduq da wato daga ce ko kace ai yanzu ne ai kaga wannan halan ne to za ka ce tasduq ba an fahimta ina girmama khalid daga ce ko kace yi to an hana daga gaske kake yi kana nuna cewa lalle ga ta da alamar girmama kalibin tare da shi kaga a yanzu ne wannan hadir ne to wannan sai dai ta suduku ba za ka ta suduka ba saboda me me yasa ya me mani'in almani shine shi fi'il mudari inna ma afada ma'na al-hadir la ma'na al-istiqbal ma'na al-hudur la ma'na al-istiqbal ko ma'na al-hal la ma'na al-istiqbal sai na biyu أن تقع في صدر الجملة مثل أن يقال فأحضر شرع النبي تقاقع إذا أنا مثالي عند ذاك كاوة الجملة تصفيل مضاري إن كاقع سنة لفين مضاري أي كيد كيد كيد كيد أي to inda yana fa'idan tadda a inda ina fa'idan tadda wannan ne fa mustaqbal ne fa zaka mushi wata litan ba an fahimta so da cikin sharadin akwai wanda ya da muktar siha a wurin ku a cikin ku eh muktar siha ba lalle ya bincika ya faɗa ba amma kusan dai wannan shine ma'anarsa kamar ka ga ka ce ne zan halalci zan zo gidanka yau tuku to kaga wannan tuku shine idan din to ko zan maka kaza ma ba idan ba idan shi wanda kaga shar'iyya ce an taqa fi sadr al-jumla tabo a farkon jumla مثل أن يقال سأحضر سأحضر لزيارتك لن غدا لن أمك زيارة gobe فتقول إذا أكرمك zan ku girmama ka kaga girmamawa nan gaba zai zo sai a gobe to yanzu kaga ya zo fi sadrul jumla fa in ta akharat in ta zama ta jinkita zama ukrimuka idan aw waqa'at hashwan fi wasat jumla ko ta zo hashaw ne kawai dan cika jumla kawai ukmila zata zama to an bansa da ita an wafata an wafata da ita ba ta da aiki ka an taqula ukrimuka idan aw ana idan ukrimuka kaga ta'akkarat aw ja'at hashwan fil jumla dan ana ukrimuka zai iya cika idan wannan za'ida ce hashwan ce kawai to wannan ba ta da aiki ba ta da aiki an fahimta aw takun muttasila bil fi'l al mudari aw mafsulatan anhu bil qasd ko ta zama tare da fi'l mudari inta kakkura ba in aka raba ka ce ana idan ko kuma a idan ana ukrimuka idan ana ukrimuka ka ka raba su to wannan ka zama akwai fasik ba to ba zai ba zai aiki ba amma idan ya zama sai ya haɗe kuma shaɗin sauran guda biyu sun cika to aw mafsula ko ya zama abin da ya raba su a mafsula anhu bil qasam wawul qasam ce kawai idan wallahi ukrimaka wawul qasam ce ana to wawul qasam wannan itiradiyya ce a wajen larabawa ko ba ta sanya su yin nasba ba fi'il mudari'i ko da wawul qasam ta raba su misal qawl sha'ir kan fadin mawaki idan wallahi narmiyahum bi harbin tushibu at-tifla min qibal al-mashib tashibu ne ya kamata tashibu at-tiflu afwan tashibu at-tiflu min qibal min qabl al-mashib na za abin da ke faɗa cewa cewa to lalle kuwa za mu zo mu yaƙe su yakin da wai yara kanana su je su za su furfura kafin lokacin furfura ne kaga idan wallahi narmiyahum kaga sai ya mishi wata litama amma da wallahi din alqasm kada fasalat baina fi'l mudari wa idan amma ma'a zalika fa innaha qad amilat huna wannan suna cewa lokaci ko harfin nidama harfin nida shi ma wani lokacin in yazo ilma fasil tsakanin fi'l mudari da idan din ba zai hada aiki ba haka ma wani lokacin suna cewa la annafiya ba su ma in suka tafi tsakiya su ma duk wannan ba hana ka aiki amma dai wanda abin da dai suka fi faɗa shi ne alƙasar alƙasar in ya zo to shi wannan baya hana baya hana aiki إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل تشيب الطفل من قبل من قبل المشيب من قبل من قبل المشيب أي من قبل ظهور أي اشتعال الشيء فإذا تحققت الشروط الثلاثة نصب الفعل بعدها إذا وأنا شعلي سنتك to idan zai zama yayi yayi nasaba ma fi'il ne dubu bayan ta mithl katan kutin isna'il khaira idan yujziyaka Allah ahsan jaza yace isna'il khaira yace kai aikin alkhairi a sa'irin da ko kai aikin alkhairi Allah ta'ala zai sakan ka maka sakako mai kyau to kaga wannan idan yujziyaka kaga ya zo na farko mutasilin bi fi'lihi sannan kuma ya zo yujziyaka ai sai kai ake alkhairi ne jaza'in zai zo jaza'in kuma mustaqbal ne kaga ya zo da ma'anar al-istiqbal din sannan kuma ya zama wato waqa'a fi sadr al-jumla idan yujziyaka yana fi sadr al-jumla akwai sadara tare da shi akwai wajen da wani lokaci za ku ga a ce yajuzu yajuzu yajuzu al-amal wa yajuzu الإهمال وجد الإعمال والإهمال شين إذا سبقه حرف عطف إن سبقه حرف عطف لقاني فيجوز الإعمال والإهمال على حد سواء ذلك شيء وإذا يكرمك هو إذا يكرمك هو واو واو لا مطفئ فإذا جاءت إذا فصلت بواو العطف أو إذا فصل واو العطف بين إذا وفعله فإنه يجوز فيه الإعمال والإهمال ka ko ka ko yi aiki ko ki aiki idan wa idan wa idan lattakhadhu ka khalila misali kaga nan inda misali fi'il mudari ne yajidu al-i'mal wal ihmal an fahimta idan galibi ne istiqbal ne wannan haka ma yake lil istiqbal ne shi kuma idza al-dhar li shi dharf li ma yastaqbal min az-zaman idan ash-shams kuwirat idan kaza haka wannan shi li ma yastaqbal min az-zaman kuma jumla da take zuwa bayan shi jumla baki daya fi mahalli jarri fi mahalli jarri bil idafa ne ila shamsu nan kaga fa'ilin li fi'lin mahdhuf ai kuwirat shamsu wannan kuwirat kuma shi ma nan amma mai tare saboda jawabi na ibada wannan shine babbancin idan watakila ku tsara bincika asalin abin amma kusan kamar ya fi kama da ta'alil an ta'alil ke bayarwa ta'alil din abin da aka gaya maka in kai kaza to lalle ko kaza ne in ko kaza ne ko kaza ne eh kamar ka ce in kai kaza idan la takazu ka lalle ko da ko sun da ko sun dauke ka matsayin ko masoyi kuwa idan la zaka ya ka dhi'fa al hayati wa dhi'fa al mamati na wa dhi'fa al mamati kaga wannan lalle ko da mun kaza wato da kai kaza ko da mun kaza eh wato wannan shine abu kaga ta'lil to sai kai ko shi kai allan idan kai lan wa kai shi kai wa takunu masdariya nasiba wannan shine asalin abin da ya faɗa masdariya nasiba masdariya wato in an juya shi zai zaka iya sanya masdariya zama ya faɗi da ma'anansa nasiba kuma tana sababa fi'il daga sababa wato fi'il mudari zama ya da nasiba nasiba bil fatha وتتعين المصدرية أن تسبقها اللام أنن ولا تأتي بعدها أن كقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم وهي حينئذ حرف مصدري حرف مصدري ونصب مثل أن مثل أن وتكون هي والفعل بعدها في تأويل مصدر في تأويل مصدر مجرور بالله أبن ديكي مغنى كي تكذب مصدرية ناصبة إذا وانت كذب مصدرية to dole sai lamun tana gabatanta lamun ko dai muqaddara ko malfuza ko dai muqaddara ko malfuza in ka ce ijtahid kai tanjaha ijtahid kai tanjaha to kaga in kana son ka juya shi zuwa ga zuwa ga mazdarinsa zaka ce ijtahid likai tanjaha ijtahid likai tanjaha ko ijtahid litanjaha ijtahid linajahika a fahimta duka zaka ita silifinsa kuma ka kawo wannan lamun din shi ta yake ya zama allam wannan lamun ta ta riga ta wannan ko da dai mu- muqaddara ce kuma ta ba malfuba ne sai ya ce wala ta'ti ba'daha an an ba ta zuwa bayan wato kace likai kuma kace an a wasu halat akan sami wani waje da takan zo kamar kai ta karra ainuha ai kai an ta karra ainuha aka samu ka kauli ta'ala likai la ta sau ala ma fatakum almuhim dai kamar mu kawo ita likai tanjaha ijtahid likai tanjaha ijtahid lina jahika wannan shine kusan misalin in an gane shi kenan Ah, wani lokaci kusa taka samu ma da zama kai ma ma ta bi bayanta to in ta samu wannan ma in to kam ai mun yi kasu a baya wani kaf wal makfufa to ita ma ta zama ba ta zama haka ba ba ta yi ba ta yi wani aiki ba ba ta yi wani aiki ba suna cewa eh, wannan eh, idza anta lam tanfa fa durra fa inna ma yuradu al fata kaima yadurru wa yanfa'u sai kai ma ya burru wa yanfa'u lafi kai ma ya burra wa yanfa'a ba kai ma ya burru wa yanfa'u Eh, sannan suka ce idan ba lamu ta'lil aljara ce ta gabace ta ba to an za ta kira ban mudmara kaman kai ta karra ainuha ai kai an ta karra ainuha wannan kaman da suka ce an din ba ta zama to wani lokaci ta kan zama ta kan zama bayan ta amma wani lokaci ma ta ma ita ta hanya ta kan zo bayan kai din takan zo bayan kai kamar wannan da ma'anin lima limaza wannan ba lamu bane wannan lamu ta'aliliya ce jarra ai ko kamar ka ce limaza in ka ce lima kamar ka ce limaza ne ka san wannan wannan alifin da ka ce da shi ka ce lima kamar amma eh, amma ne ko amma za to in ka ce lima sai ka ce shi ma kaima da ma'anin lima eh, kaima eh, kamar ka ce kaima za ne to wannan shine su malamai suka sabani kan wannan kaima din ita ta da ma'anan lima ne lamun ne a ta'lil kuma lil jarri fi mahall jarri a wurin sai zama ita ta zama harafi na jarra a lokacin ta zama harafi na jarra kafi ba ce ko ko a'a kawai tana ba da la- ta- ta- ita tana da zama wato iwadun ne an jumla al mahdufa in aka san cewa duk kai dama ta akwai wata jumla da galibi kamar idan da sauransu da suke da ake kaddarawa to wani tsakanin mutanen kufa da mutanen basara mutanen basara suna cewa su harfu jarri ne Ah, su kuma mutanen kufa suna cewa a a har a, wannan muta'alliqa ne bi fi'lin mahdhuf muta'alliqa ne bi fi'lin mahdhuf in ka ce kai ah, misali ka ce ah, ah, saboda me yake son ya baka kudin sa lima in ka ce lima misali sai ka ce to kaima zaka yi cewa ka ka- kawo lima ka ce li kaima to suka ce abin da kake faɗa nan muta'alliqun bi fi'lin ma'ruf ai kai ma za ta fa'alu kaza ai ni ma za ta fa'alu kaza a fahimta wanda su ne abin da su mutanen kufa suke faɗa mutanen basar kusa cewa a wannan harfin harfin jarin ne kawai wannan kawai kawai limaza ai li ajli maza kawai eh to amma dai wannan shi mai shi da la yakadu la yanbani alayhi shay Eh, to yana ji ai abin ya abin da mu shiga an mazariya ko Eh. to abin ne dai wani lokaci zai ga katin baya nisa an al-masariya an-nasiba an al-masariya an-nasiba sai an al-masariya an-nasiba an kata masariya saboda ta zaka iya ta'awilin ta juya ta kad tuhawwal ila masdariha kad tu'awwalu ila masdariha za a iya juya ta zuwa ga masdarin ta fahiya masdariya li ana tu'awwalu ma'a al-fi'l ba'daha bi masdarin yashghalu al-mawaqi' an-nahawiyya al-mukhtalifa wato abinda ake magana yashghalu al-mawaqi' an-nahawiyya al-mukhtalifa shi ne za ka same shi a wurare daban-daban a halaye daban-daban na lirabi wata za ka same shi a mubtada wata za ka same shi a fa'ili wata za ka same shi a mafulin bihi wata za ka same shi a majruri wata za ka same shi kuma a wajen khabari to wannan shine wato ya shiga do ai kankan mu ce saboda larabci na hau kowace kalma kai amfani da ita to ita ma tana da ma'ananta yakan dai shagaltu ya zama ya tsinci kanshi to ya tsinci kanshi a wajeje na nahawu iri-iri to shine ya shiga al-mawaqi' an-nahawiyya al-mukhtalifa wa hiya nasiba ya tsinci kanshi a halin na nasba لأن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا سواء الفعل المضارع باين يتلو منصوبي له وأما مواقع مصدرها المؤول فهو كالتالي آه إن دعك سامن شيء لما za a iya juya shi zuwa ga mazari mu'awwali to ɗaya daga cikin awwalan guda biyu na farko idza ja'at fi ibtida'il kalam in yazo a farkon magana fa yakunu masdaru al mu'awwal mubtada to kaga shine ya shigalu al mawaqi al mukhtalifa an nahawiyya al mukhtalifa kaga anan ta zama mubtada ta zama mubtada ka qawlihi ta'ala wa anta sumu khairul lakum wa taqdir wa sawmukum khairul lakum sawmukum ko shine mubtada ana kaga anan kada uwilat wa uwilat ila masdariha eh wa shi ta ke ta alim al masdariya to gashi kuma sai aiki an ta sumu ai kai aiki din إذا جاءت بعد كلام لا يدل على العلم أو أو الظن فيكون المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها مرفوعا أو منصوبا أو مسرورا. فأنا وأنا مجانا سكي. إذا أنت ذو بيان مجانا وأن ديكي بايا نوني akan ilimi ko azban ko zato da yan uwan zato to sai zama zal mu'awwal din min ha min fi'l ba'daha marfu'an ya zama marfu'i ne aw mansuban ko mansubi aw majrurun ko majruri gwargwadon yadda ya tsinci kansa fal marfu' mithl qawli ta'ala alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa taqdir khushu' qulubihim wanda fa'ili ne ana ko fa'ilan ne muhallan kaga anan ya zama marfu'an misalin ka zo alam ya alil ladina amanu wannan kaga an taksha an masariya wa fi'liha fi mahalli raf'i al-fa'il li fi'li ya'ni to kaga wannan kaga fi mahalli al-fa'il ne na fa'ilan ne mahalla ai khushu'u qulubihim alam ya'ni lil ladina amanu khushu'u qulubihim an fahimta yawwa to wannan kaga ta tsinta kanta a matsayin marfu'iya amma akwai akwai wani abu da ya faɗa da kun shi kuma yana da mafi wannan al'ilmu awu ban yace idan ja at ba'da kalami la yadullu ala al-ilmi awu ban kaga lam ya'ni alam ya'ni alladhina amanu fi'li ne ko amma baya nuni akan tabbatar da abu na ilimi ko zato da dan uwan zato saboda idan an masdariya kusan da ba an masdariya asalinta wannan annan ai mukaffafa ce min al-mushaddada asalinsa annan ne an al-mazariya asalinsa annan ne misali in ka ce wato wani lokaci shi ka ga musamman in ya zo a wasu mulki za ga an dawo shi an dawo shi da tashdidiyansa misali kamar in ka ce in ka ce yanzu da muka kawo misalin wani al'ilm da abin da suka faɗa misali in ka ce alimtu anna al'ilma mufidun alimtu anna al'ilma mufidun kan kada mushi tashidin sa kada mushi tashidin sa ai ai masariya ce kuma mushaddada ana za ka iya cewa kuma alimtu an al'ilm al-mufidun an al'ilmu mufidun za ka iya faɗa ai ko wannan an kamishi takshifin sa saboda ka shi zama asalin almazariya nan da kuke ganin ta wannan anna ne an tafifin ta ne to shi su ne suke cewa idan an ta zo bayan fi'ili da yake nuni akan ilimi ko zato to hukuncin ba shi ne irin wannan hukunci na marfu a mansuba majrur da aka kajin nan ba yana canjawa abin da yake magana za ka iya cewa alimtu أن العلم مفيد إن كان تخفيف تقول علمت أن العلم هذا يتنجح هذا بأيكم بقى مفيد أبا يمتع أكو saboda lafazin ilimi ne yazo haka zalika idan da lafazin zanna ne yazo zanantu anna zaidan ko kuma zanantu an yahdura zanantu an ya'tiya an yahdura to kaga in kana so zaka iya cewa zanantu an yahduru saboda wannan an din ta ne bayan van to to haka to duk an din ta zo bayan fi'ilai da suke nuna ilimi ko azan to wani lokaci ba a yi aiki abin da ke gabata ba yawo to wannan shine abin da shi shi ana so suke magana sai wal mansub mithl qawli ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaykum hada yuridu wala fi'lu fa'il ko an yatuba kuma wannan fi mahalli maf'ul bihi المنصوب التوبة شنو يريد أن يتوب أي يريد التوبة عليكم كو أو والمجهول مثل قوله قالوا أوذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أي من قبل إتيانك إيانا هذا من قبل ولا من قبل mudafun ne itiyanika mudafun ilayhi mudafun kuma wannan kaga kafin ne bil bil idafa majrur ne bil idafa ko wala kaga anan min qabli itiyanika iyana sai ahwal an min haythu al ibhar wal idmah wannan muka an kara mutoci sai mu wannan ake ahwalu an min haifu al'ibhar wal idmar yanayin hali na an in ta fuskan shi ake bayyana ta shi ne ba a bayyana ta awwala wujubu ibhariha inda dole sai an bayyana an yajibu ibharu an fi mawdi'aini a waje ne guda biyu dole sai an bayyana da su ba a bayyana da an kuru-kuru an tafuna fi mawdi'in la ya'ti fiha al-idmar kama sayati tazo a akasin wajen da ba a ba shi wa boye ka kamar yadda zai zo gaba wannan duk inda ka ji an faɗi cewa ana tudmar to to kishe inda inda ba a tudmar din to sai sai an bayyana da ita to wannan kamar da inda inda wannan yake cewa alharab shine wanda ba da alama to shi yayi yayi abin da aka ce sai an taqa baina lamil jarri ko kuma ta zama tsakanin lamul jarri wala annasiya to wannan dole sai an ce la'an lamul jarri da la annasiya ya zo gabanta to dole sai an kawo li'alla ga la lafiya ga kuma lamun jarri to sai ka ce an aure ba ka ka ce lila kuma ai sai ka taka dili dai kawai ko kuma a misali in ka bayar da misali ka kawai ta'ala li an la yakuna lin nasi alaikum hujja anan ba ka cewa lila yaku saboda nan inna ma waka ati baina lamul jarri lamul jarri wa ta'lil ake kiran ta wannan da kuma la an nafiya fa hina idin wajaba izharuha أو بين لام الجر ولا الزائدة للتمكين هو أقال لام الجر ده كما لا وقت في قاري كي كوكا لا لا غير مكو ذاتي ناس ياتي كي ما تبعت لك دبيتا to ba ban da ba shi yin aiki da ba ta yi wani saka zo za'ida ba saka zo za'ida saka zo za'ida ba ba dan ba ba ta da komi sai dai kawai dan tabbatar da magana din daga cikin hadin ake kawo shine da Allah ya alama ahlul kitab ai li ya alama ahlul kitab wannan ɗaya daga cikin misalai ɗaya daga cikin tafsirai ne fa ba wai لئلا يعلم اهل الكتاب اي ليعلم اهل الكتاب اي وانا لا انت لما قاري ce dan kafa zance haka zalika wajen la la kuke gani wajen rantsuwa la uqsimu wannan la din ai abaransa uqsimu haqqan an fahimta wannan la din duk ƙari ne sabani yadda malam bakar gumi ya dinga fasarawa a tarjama ta Hausa cewa ba sai na rantsi ba wannan ba la wajha lahu inji malamai wannan da ba sai ya kawo da din ba kawai a faɗi cewa ina rantsewa da kaza shi la uqsimu bi hadal ba'i uqsimu bi hadal balad wannan la din wannan lafiya ce za'ida lafiya ce za'ida haka zalika suna cewa alwaqi'atu ba'da kai ita ba duk an da ta zo bayan kai ita ma galibi ana mata irin wannan irin wannan mu'amalar na wacce take tsakanin lamul jari da kuma la'an nafiya to in ta zama kai din da la'an nafiya ne a gaba to ita kuma shi ma sai ta sai a kawo sai a kawo mata an to saniyan wujubu ibmariha hal yusrifuna alwaqt ka shiga wannan mutane sun kawo harfi jari ko a cikin wannan ko kun ga alamu sun kawo harfi jari na ji duba ban gari ba sun kawo harfi jari na kawo wajen alhuruf ne za su kawo su amma ni ban ga inda sun kawo ba kun wani a ran su kai harfi jari su ma fa muhimmai ne eh ka ga suka ba duka su kawo ba ko wajen alharf ne su kawo a yana nisa kawo a ina ne hamsin da hamsin da sun kawo hamsin da uku ok to to to to shi na gan shi to wannan to ba laifi ba laifi to abin da ya samu sai mu tattauna muka zo wajen ina ganin sai mu tashi ta tsaya nan wajen wajen ibmariha muka zo su sai mu su diba daya baki da ta ba komi dai yanzu sati da muke da shi ne muna da muna da muna da kwana nawa sati uku muka sati uku nan gaba eh kwana sha biyar da Allah ya ba mu sa kar kar wani abu ya daga shigo sha biyar sati uku kenan ba eh tunda yau za mu shiga sha'aban yau yau ko gobe ko yau yau yau dai ne an faɗa a ya shin tare ya shin da tara ya shin tare ne eh a kwana sha biyar gaskiya waɗannan sai na dai wani zama a kansu kwana bakwai muna yi to kaga muna da muna da zama sha biyar zama sha biyar muna zama sha biyar kenan ko ko zama sha biyar kenan ko a sati uku ai wata ɗaya ba lalle mu cika ba ba kwana biyar ne ba sati sati zama biyar in dai muna zama sha biyar to za mu iya za mu yi rasa dan yanzu ai kaman kashin da muka yi ai wuce zama takwas ba ko zama takwas kashin kai shafi arba'in eh a ti biyu inda ai mun yi fashi haka za mu je insha Allah Allah da za mu ci da mutum ya tsaya akan wannan wadubu ibmari ha ina jin ku je ku abinda malam Musa ya kawo mana idan dama jiya akwai asamin da muka ba mashi wannan shi ne zai je yi amma wannan idan gobe muka zo sai ku sai ku zo da kulasa na ma'anin ta larabci idan eh ai da ai harafi ne ai ta hiya min ahrufil ma'ani la min la min ahrufil mabani faqat saka ku shiga cikin kamus ko wani abu ko littafin albahar al-muhibba da yake filamutu littafin da ibn manzur littafin al-arab sai ku ga malum da suka faɗa abu amma kulasa za ku yi ku dan koyi kulasa haka ake koyi abubuwa mutum ce sai wani lokacin da ya shiga ya shiga ya tambatsa ne zai iya yi zai yi ba zai iya koyi ba kamar mutum da ba zai ci kuki ba sai wani lokacin da ya samu kuɗi ta ya zama mai kuɗi ba zai iya ba zai je koya je koya kawai to sai a nemo mana amma a takaice kare da wuce sadara sadarin sadara kawai biyu uku haka ka ce ta ce ne bi ma'ana kaza sai kawo misali ta ce bi ma'ana kaza sai ka ita shadi da kaza an fahimta eh ba sani ba kowa annan sun kawo amma dai amma dai a je din shi wannan yana da amfani kwarai da gaske to in babu in babu wani tambaya aka ko kuma wata fa'ida sai mu sai mu rufe insha Allah نعم ايه ايه مجمع ايه ايه to ai to ai in dai har abu in ai shi lafazin ta'abiri yakan zo wani lokaci da ma'anar al mutlaqin yawan abu yawan zama wannan ta'abiri da ke kawa ba la wata halaku saboda su a jahannama an ce wanda yake tashi ma can zai dawoma to amma kuma kashi zai fito maka ce zaka dawoma a kurkuku sai sai sai iya sai sai wato iya ta yi ta yi rana ake ku ta yaya sai ta yi taura abu da ake magana dai zaka ji ba so wannan abadiyan da suke kawo cewa ai wannan a duniya ne ko waye waye wannan wannan na shari'a kenan mai larabci wannan wanda yake larabci wanda bai shari'a bai shari'a ba zai yi wannan sai da wannan ba shi sai ka wuta alili talili na na yare din shi kansa tukuna abin ku talili na shari'a eh kuma kuma kuma ai dan shari'a ta wuta ce ne ba za a iya ganin ubangiji ba a duniya amma ba ba kun sabani ma magana a wurin ahli sunna game da magana ganin ubangiji ba ba za ya gashi ko bai gashi ba to ba duniya da aka yi faru ba a wani sabani a sahihi dai bai gashi ba a sahihi wannan ru'ya ce basariya qalbiya a ru'ya ce qalbiya ba ru'ya ce da idansa da ke kansa ba wani lokaci na malaman nawo ta'alilin sai ko takarijin takarijin ta'alilat sai a yi akan dace a lokaci kuma za ka ji kawai sai dai ka ji kai ma za ka ji bai kama kanka ba يأتي إذن وهي حرف جواب وجزائم وتنصب المضارع بثلاثة شروط وهي أن تكون مصدرة يأتي أول الكلام وأن يكون الفعل متصلا بها آه الفعل المضارع وأنا قال للأعدية أي أن يكون الفعل المضارع آه ويجوز الفصل بالقسم كما أسلفناه وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا لما يأتي an da shi abin da muka faɗa kenan su ma ba su faɗi kona abu ban da wannan kuma insha Allah sai mu tsaya nan abin da muka tarji Allah ba mu lada abin da muka sallata Allah ya ce mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala tala idan wa katum ala hiri ala tala tuku daga sharri ala tala tabbatar daga daga mukan addini ala tala tabbatar daga daga mukan addini سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين